الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'ati al mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyati wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 98 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya ayar da za mu tashi a kanta ita ce aya wato ta ashirin da bakwai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tadkhulu buyutan kar ku shiga buyutan gidaje muna ganewa ko yawwa imamu warsh rawi na nafi' da imamu hafs rawi na asim al-kufi da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-basri sun zan al-basriyani da imamu abu ja'far al-madani sun karanta la tadkhulu buyutan sauran kuma sun karanta la tadkhulu biyutan to wannan kasancewa ba'un tana da kasra baya canza ma'ana ghayra buyutikum kina ghayra biyutikum sauran suka karanta hatta ta sta'anisu gidajen da ba naku ba kenan hatta ta sta'anisu har sai kun nemi natsuwa shine ta sta'anisu daga al'unsuna wa tusallimu ala ahliha sannan ku yi sallama to wadan suna ganin hatta tusallimu ne sai kun yi sallama wa tasta'anisu sannan ku nemi natsuwan mutane assalamu alaikum bayan an ce wa alaikum assalam kace in shigo an gane ko yawwa akwai maganganun malamai a ƙarƙashin wannan kadiba cikin tafsir na imam al-qurtubi da tafasir da aka yi na ayatul ahkam daban-daban daban-daban ƙarƙashin wannan aya sai Allah ce to zalikum khairul lakum wannan shine mafi alkhairi gare ku ko kuma shine alkhairi gare ku domin rashin aikata hakan bai da wani alkhairi la'allakum tadhakkarun dan saboda kowa asto Allah ya wannan hafs da hamza da kisa'i da khalaf la'allakum tadhakkarun kenan an shafe ta'un daya la'allakum tatazakkaru sauran sun karanta la'allakum tazakkarun sai zaman to kenan ta'un an maida tazalun kenan sai zaman to abin nan an maida tazalun ta koma abin nan guda ta koma da ita tazalun harafi guda an shigar da ita tazakkarun an gane ko to Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in lam tajidu fiha ahadan in ba ku samu kowa ba a cikin gidan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum kaf ku shiga har sai an yi muku izini mafhumul ghaya kenan to sai an yi muku izini kenan dai ya koma kaf ku shiga sai an yi muku izini wa in qila lakum urji'u ya an ce ku koma farji'u ku koma wa askalakum shine mafi tsarki gare ku wallahu bima ta'maluna alim Allah masani na game da abin da kuke aikatawa in ban manta ba ƙila akwai masu karanta ta ƙila ishmam kenan imamu hisham rawina abdullahi ibn amir darwais rawina abin nan yaqub da kuma al'imamul kisa'i sai Allah ce laisa alaikum junahun babu laifi gare ku an tadkhulu buyutan warsh kamar yadda muka faɗa da hafs warsh rawina nafi al-madani da Hafs rawi na Asim al-Kufi da Abu Amr ibn al-Ala da Abu Ja'far da Yaqub sun karanta buyutan sauran sun karanta biyutan ma'ana ba ta canzawa laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan babu laifi gare ku ku shiga cikin gidaddaji ghaira maskunatin waɗanda ba gidajen zama bane fiha mata'un lakum kuna da kaya a ciki wallahu ya'lamu ma tubdun Allah ya san abin da kuke bayyanawa al-ijmal kenan tunda ma allazini wa ma taktumuna da abin da kuke boyewa ko ba karan bane can cikin bakara kuma wa ma kuntum taktumuna ijmal ne duka Allah ya san duk abin da an ka boye da abin da an ka bayyana qul lil mu'minina kace mu'minai maza yaghuddu min absarihim su kauda ganin su wa yahfazu furujahum su kare uh, wato al'aurin nan su Zal- daga zina zalika azka lahum wannan shine yafi zama yafi tsarki gare su kiran wannan shine tsarkin su wallahu khabirun bima yasna'un Allah masani na game da abin da suke aikatawa to wa qul lil mu'minati kace ma mata inda ba a kawo mata ba da sun shiga cikin sun shiga cikin umurnin maza yaghdudna min absarihinna su kame ganin su su kauda ganin su ghaddul basar wa yahfazna furujahunna su tsare farjujjukan su da al'aurin nan su su kare su daga zina su kare su ga duk abin da Allah ya haramta ba a ce yahfaznahunna min az-zina ba a'a har da kallo mace bai dace ta bari a kalli al'aurinta ba wala yubdina zinatahunna kas su bayyana kawarsu illa li bu'ulatihinna illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana na akwai maganganun malamai wasu na ganin illa ma zahara minha shine alwajhu wal kaffain huska da tafiyan hannu wasu kuma suna ganin a'a illa ma zahara minha shine shine sai abinda ya bayyana wato suturar da eh, abin nan take jikinsu an gane ko yawwa suturar da ma- dole ai mace za ta yi tasiri ta sa sutura to ita kuma sutura ai kawa ce ga dan adam kenan suturar ta kawai za a ga to akwai maganganu na malamai a karkashin wannan to waɗanda ma sun ka tafi cewa dai mace ba sai ta sa niqabi ba don nan na matsalar niqabi take suna ganin cewa mace tana iya sa- tana sa niqabi a kanta ta tafi a gari in ta kai inda maza suke sai ta sauke shi ba sani ko mun fahimta ba to kowa shi na da tashi fahimta daga cikin malamai amma ya an ka duba da wanda sun ka ce ba sai ta sa niqabi ba a'a suna nufin ta sa shi ba wai ta keta maza ba in ta kai inda maza suke sai ta saki shi kaga dai karshe duk za a haɗe wuri guda don waɗanda suke ganin cewa ya kamata ta sani ƙabi suna ganin cewa hatta da tsohin mata an ce wal qawaidu min nisa illati la yarjuna nikah nikah falaysa alaihinna junahun an yadhana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina to in mata ma waɗanda ke tsofaffi sun sa tsammanin wanda sun sa tsammanin ba za su samu aure ba sun yanke kauna an ce wa an yasta'fifna khairul lahunna to ina ga mace wadda take budurwa ce kuma huska ita ce wuri wanda ke mafi kyau daga mace wanda ake kallo mun gane ko tawo almuhimmu dai akwai maganganun malamai kadiba cikin tafasir na ayatul ahkam daban-daban kadiba cikin tafsiri na imam al-qurtubi kadiba kuma cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an wasu sun ɗauki ma buhara min hashi ne abinda iska ya ɗan buga ya bayyana wanda cikin darura shi ke Allah ce to wal yadribna asalin daraba shi ne su buga bi khumurihinna da khimarkinsu wato ɗan kallabinsu ala juyubihinna akan kirjinsu ma'ana kallabi ana son ya ruhi kirji kafin shi waccan babbar rigat an gane ko imam ibnu kasir al-makki da hamza al-kufi da imam al-kisa'i al-kufi da abdullahi ibn zakwan rawi na abdullahi ibn amir sun karanta wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna an gane ko jiyubihinna jam'i ne na aljaibu aljaibu nan ba eh, aljihu ake nufi ba jiyubu na ana nufin kamar kirji kenan ko wayar riga wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna kas su bayyana kawarsu sai ga mazajen su aw aba'ihinna ko ko iyayen su aw aba'i bu'ulatihinna ko iyayen mazajen su wanda suka aihe su kenan aw abna'ihinna ko ko ƴaƴan su da suka haifa aw abna'i bu'ulatihinna ko ko ƴaƴan mazajen su tunda daga dun maharim ne aw ikhwanihinna ko ko ƴan uwansu yannansu ko kannansu aw bani ikhwanihinna ko iyan yan uwansu su ma maharimi aw bani akhawatihinna ko ƴaƴan yan uwansu mata aw nisa'ihinna ko ko matansu kinan mata mu'minnai sai an ka ce aw nisa'ihinna mata mu'minnai da wannan wasu malamai suka ce kenan kafira ba ta daga ciki bai dace musulma ta bayyana kawarta ba ko adonta gaban kafira domin ba wato illa ba wai na farko dai cikin kafirai akwai yan maɗigo na biyu kuma tana iya ɗaukar sifarta an gane ko ta gaya ma mijinta masani kuma fahimta ba ta yi mai transmitter kin ai ta ga wancan tana da kama kaza tana da kama kaza tana da kama kaza kinin kaga wannan bai dace ba an gane ko tunda kafira ce ba su da kishi kaga mace musulma wadda da kishi ai ba ta yi wata wadan mace kyawun wata mata au ma malakat aymanuhunna ko ko abinda damar su tan mallaka bayin su kenan nan ana zancin zinatuhunna ba ana rufin su bayyana zina kawarsu ba su abin nan al'aurar su ba na ana nufin kawarsu ba al'aura ba ita al'aura akwai mughallafa wato ita al'aura mughallafa ma al'auran namiji ma bai na surrati ilar rukba sun kace daga cibi zuwa gwiwai al'auran mace kuma wal mar'atu kulluha auratun sun kace ma adal wajhi wal kaffai to kawarsu wanda suke sa cikin gida bayin su babu lahi su ganta tunda wancan lokaci suna da bayi duk da yake yanzu abin yayi karamci an gane ko yawwa to shine ake zancen auma malakat aymanuhunna to ba hukumce hukumcin bayi suna da yawa akwai wata mata zamanin sayyidina Umar ake ba da labarin ta an kawo ta ta tana kwanciya da bawanta ba aure ba kwanciya to shine an ka tambaye ta me addini ta sai ce ai Allah ya ce walladina hum li furujihim hafizun tace illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum tace to ita abinda da mata ta mallaka to an ce an yi mata hajji kuma an karaba ta da shi wannan bawa sun ka ce ta yi ma'aya mummunan tawili don haka ko ne zamani ana samun irin waɗannan an gane ko don haka a yi hattara sai ce au ma malakat aimanuhun da bai ce au man malakat aimanuhun da ba sun kace an ce ma kamar ishara ce ila naqsil ahliya fil abid an gane ko yawwa sai an kace au tabi'ina ghairi ulil irbati min rijal an gane ko to au tabi'ina ghairi ulil irbati min rijal at-tabi'ina masu biyani ghairi ulil irbati min rijal muna da qira'a guda biyu anan ko mu ce muna da karatun wannan kalima guda biyu imam ibn amir ad-dimashqi da imam abu ja'far al-madani da imam shu'ba rawi na asim al-kufi sun karanta ghaira ulil irbati min ar-rijal mun gane ko in an karanta shi ghaira malamai sun mishi fassara guda biyu sun kace ko a dauke shi istithna'i tunda ghaira tana daga cikin huruful istithna kenan banda waɗanda ulil irbati min rijali ma'abuta bukata daga maza ya an ce bawa akwai bawa wanda an san da bai da abin da akwai mazaje waɗanda kamar mutum wawa haka wanda hankalin shi ya ɗan tabu an gane ko ko ko tsoho wanda ya kai shekara 90 shi ne zai yi da mace da mashi zuwa na ɗan bashi kwanon shi na abinci hankalin shi bai kai zuwa ga mace to shine sun kace ghaira uril irbati min ar-rijal an yi istithna'i banda su wasu sun kace a'a ana nasbikin shi akan hal min ad-damir al-marfu' fi at-tabi'ina domin shi at-tabi'ina ismul fa'il ne wanda yana daukar damiri kamar yadda fi'ilin shi yake daukar damiri kinan sai zama to an yi istithna'i ne kinan halu kaunihim ghair ulil irbati min ar-rijal halu kaunihim ghair ulil irbati min ar-rijal ya an yi mara'un fatha amma an kai mata kasra ala sifa kenan ya koma sifa na tabi'ina tunda an ce awi tabi'ina an gane ko shi ko tabi'ina majrurina an gane ko tunda an ce illa li bu'ulatihinna kaga li tun wannan lamun da an ka fara tun ita ne ake kenan aw littabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijal ghairi sai da mutu sifa ne awi tabi'ina ko ko mabiya ghairi ulil irbati ya an ce mabiya na ana rufin ba wai shi na bin ka bayan ka ba wanda yana karkashin bukata ko shi na karkashin ka ba ma abuta bukata ba ta mata min rijali na maza aw at-tifl alladhina lam yadhharu ala awratin nisa bai ce aw al-atfal ba domin tifl suna ne na jinsi kuma ga alif wal lam tana iya daukar jinsiyya kenan koko abin nan jarirai kenan ko jinjirai waɗanda allazina lam yadhharu ala auratin nisa buskai inda za su gane al'auran mata buskai inda shawa sun ka san abin da shawa ba wala yadribna bi arjulihinna kada su buga da kafafuwansu li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna don a san abin da sun ka boye na kawarsu wannan al'ada ce ta jahiliya mata suna samun mundaye ga kafafuwansu idan suka zo inda maza suke ko kusan maza sai su buga waɗannan abin sai a san mace wannan tana ɗauke da wani bayani wa tubu ilallahi jami'an Allah ce ku tuba gaba ɗaya ya ku muminai ilallahi zuwa ga Allah jami'an gaba ɗaya la'allakum tuflihun don ku rabauta kenan wanda bai tuba ba ko ba zai rabauta ba Allah ya ba mu ikon tuba an gane ko to idan muka duba ayyuhal mu'minun ya ku muminai ayyuhal mu'minuna wato ibnu amir ad-dimashqi yana karantawa ayyuhul mu'minuna ayyuhul mu'minuna ba ayyuhal mu'minuna ba to mun gane ko to wannan shine taujih na wato qira'at to aya ta gaba wadda za mu ɗauka shi ne aya ta bari mu ɗauki wannan aya mu haɗa ta da wancan don saboda ana iya haɗa su wa an ki hul ayama binkum ko ba haka ba yawwa duk da yake akwai masu imala kamar su hamza da kisa'i da khalaf ayami akwai warsu kuma yana da taqlid an gane ko wa ankihu ku auras wannan aya tana nuna mace ba ta aurar da kanta aurar da ita akai domin ba a ce wato tankihu ba sai an ka ce ankihu kaga nakaha ya aura ankaha ya aurar da shi shi yasa Allah ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min kakku aure mushrika saboda kai ke aure sai ce wala tunkihul mushrikina kakku auren mu mushrikai yana nuna auren musu ake yi shi yasa mace ba ta da izinin ta aurar da kanta turawa kuma suna son a bada wannan izini saboda ƴaƴan musulmi da matan musulmi kashi su mutu suke bada kansu aure magana ta riga ta kare sai banna ta faru ko akan makato da da mace sai ce a ai ta bada kanta sun yi aure al'ayama jam'i ne na al'ayam al'ayam al'ayammu ko al'ayimmuna mufararkin shi shine wanda bai da aure ko namiji ko mace minkum daga cikin ku sai Allah ce was salihina da nagari min ibadikum daga cikin bayin ku ku aure ku aure musu wa imaikum da kuma bayin ku mata ku yangu kenan in yakunu fuqara Allah ce in sun kasance talakawa yughnihimullahu min fadli Allah bai wadatar da su daga falalashi ko ba karan bane wallahu wasi'un alim Allah wasi'un mai yalwatawa ne alimun masani ne ina fata an fahimta to akwai qira'at daban-daban wajen hum din nan yughnihimullahu ko yughni yughni humullahu an gane ko yawa amma wannan bai canza ma'ana abin da kamata mu gari an kihul ayama sai ce mi minkum bayi daga cikin ku kenan wannan ya nuna cewa bayi na ahlul kitabi ko na kafirai ba su halatta ba shi yasa yace wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al muhsanati al mu'minat fa mimma malakat aymanukum sayati min fatayatikum al mu'minat fatayatikum kaga bayin ku al mu'minatu mu'minai to bari mu ƙara da wannan aya kafin mu je inda tawjihul qira'at yake don saboda ayoyin nan guda biyu duka akwai tawjihul qira'at a cikin su Allah ce wal yasta'fifu alladhina la yajidun nikahan alladhina la yajidun nikahan waɗanda ba su samu damar yin aure ba wal yasta'fif kenan su kame kai hatta yughniyahum Allah min fadli hasi Allah ya abin nan wadatar da su da wannan ne wadan suke zancin cewa bai dace kai aure ba sai kana da hali tabbas haka ne amma ai mutum ishi da cikin al'umman musulmi yana da yan uwa su yan uwan shi me suke jira da ba su iya hada abin da za su taimaka mai yayi aure kuma su bashi jari in akwai at-tadamun ko wat takafulul ijtima'i wal usari gane ko to sai ka iske lokacin da za ka yi aure kamar baka da kowa a duniya duk da yake in muka duba nan yankunan hausawa da dama dama saboda auren farko za ku iske galibi ma ko kana da hali an sun yi maka za a yi an gane ko to kuma wani lokacin auren da ake tsanantawa sai ya zama to in kuma kasashen larabawa sai kana da gida sai kana da jardin sai ka kawo zinariya gram nawa sai ka kahin ka yi aure sai kashe miliyan hamsin a kasashen larabawa to kaga wanga ina ne kuma zancen a yi ta jira sai ka iske kasashen larabawa duk duniya babu inda akwai ciwon unusa unusa da ainun ne da nunun da babun da sinu da ta'un ciwon inda akwai mata da sun ka girma ba su yi aure ba a duniya duka babu irin kasashen larabawa to kaga wannan matsala ce shi yasa mace take mace yar shekara 35 kasashen larabawa budurwa ce yar shekara 40 ma budurwa ce to kaga wannan ai akwai hatsari shi yasa turawa musu damu da yawan larabawa ba saboda balarabe bai auren mace sai ɗaya su ba su yarda a yi biyu sannan na biyu gudan ma in an ɗaura mata aure ba auren zawara in an ka ɗaura miki aure yau mijinki ya mutu yau ko ba a kai ki ba shikenan haka zaki mutuwa kaga akwai hatsari muna gane ko to amma shi bakin mutuwa a'a mace ko da 15 18 ana mata aure kuma sai ta aihe ƴaƴa goma kaga balaraba da shekara 40 an yi mata aure dan za ta haihuwa ba su da yawa shi yasa turawa ba sa yi zancin laraba ba su da yawa kuma ba auren biyu muku baki na iya auren hudu kuma babu matsala an gari ko to Allah ya kyauta Allah ya ce walladina yabtaguna alkitaba waɗanda suke neman kitaba a rubuta musu kataba kenan mimma malakat aymanukum waɗanda damar ku ta mallaka bayin ku kenan fakatibuhum to ku ba su damar kataba kataba shine bawa mai gidan shi ce mai to yanzu za miliyan goma ne azama ka biya ko miliyan biyar ne azama ka biya kanka sai ce to babu matsala zai rinka yin aiki daga lokaci-lokaci yana zubawa an gane ko hashe samu ya biya to shi kenan to waɗannan Allah ce wanda suke nema tunda suna da ƙarfin da za su yi aiki to ku rubuta musu wasu ka ce umarni na wajibi ne saboda musulunci yana son a rage bauta wasu kuma suka ce ba na wajibi ne in ka ga dama Allah ce fakatibuhum ina alimtum fihim khaira in kun fahimci akwai alkhairi tattare da su wa atuhum min malillahi alladhi atakum ku ba su daga cikin dukiyar da Allah ya ba ku kina in ka ga dama sai ka bashi dukiya ko ka saryan mishi da wani abu ka ce to yanzu cikin miliyan biyar na sayar ma da miliyan hudu na sayar ma da miliyan biyu ka kawo miliyan uku ko na sayar ma da miliyan ɗaya ko na sayar ma da rabi saryar ma kinan na samke maka miliyan biyu da rabi ka kawo miliyan biyu da rabi ko kuma ka bashi kuɗi ya je ya kasuwanci ta rayuwa tana Allah zai bashi kuɗin da zai biyan ka sai Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum alal bighai kada ku tilastar da fatayatikum ƴan matan ku alal bighai ma'ana bayan ku kenan alal bighai akan karuwanci in aradna tahassunan in suna son su kame kai litabtahu arad al hayati dunya dan ku nemi abin duniya wannan an ce kamar Abdullahi ibn Bayy ibn Salul yana da bayi ne wanda ke tilastar da su mata su yi zina su kame kuɗi sai Allah hana wannan mun gane ko to wallahu alam amma in muka duba wannan zamani da muke ciki yanzu ba ma ƴaƴa ne ba ba ma bayi ake cilasta su ba ƴaƴa ne ma da yawa waɗanda sun kaga ƴaƴansu suna da kyawu sai ga sun sa su karuwanci saboda su kawo musu kuɗi wasu za su sa neman kuɗi ne ba su su karuwanci ba amma kafin su yi aure sai su yi ma mutum kowace budurwa sai a yi ma mutum goma alkawarin ta ko ashirin ko talatin sai an ja kuɗi yadda ake so sai a ba mutum guda wasu kuma karuwancin ma za a sa su an yarda su je su yi karuwancin su biya takardar ruwa da ta wuta su ɗauki nauyin gida shikenan babu matsala wasu ma za ku iske ma matsalan ma a ɗakunan a gidajen iyayensu ne suke da ɗakunan karuwanci an keɓance musu su wanda suke yin zina in muka nemi kuma tsari na sistem na duniya na yanzu an gane ko ƙasashen turawa mace an ba ta damar ta je ta yi karuwanci saboda ta biya gwamnati fatanti kaga ko ba a cilastar da su da ƙarfi ba an biyo ta hanya ta cilastar da su an gane ko a haɗa maza da mata cikin aji suna karatu kuma a ce mace in ta kai 18 iyayen ta ba su da izinin su yi mata magana yarinya sai ta kawo kasu ya kwana ita a cikin gida iyayen ta ba su da izinin su yi magana ayi nizam hada hada nizamun fasit mun gane ko to duka irin waɗanda gabuwa suna faruwa don haka dai neman kuɗi ba hauka bane Allah ce to wa man yukrihunna duk wanda ya tilastar da su fa inna Allah to Allah min ba'di ikrahinna bayan an ci tilastar da su ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma Allah subhanahu ta'ala mai jin kai kenan kaga ashe tun wancan lokaci akwai wanda sun san wannan abin a hankalci ma sun san abin bai da kyau to to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ga inda tawjihul qira'at zai tashi an gane ko Allah subhanahu wata'ala ce laqad anzalna ayatin mubayyinat an gari ko nan muna da qira'o'i guda biyu qira'a ta farko laqad anzalna ayatin mubayyinat an gane ko bi kasri liya'i kenan imam ibn amir ad-dimashqi da imam hafs rawi na asim al-kufi da hamza da kisa'i da khalaf kufi sun karanta mubayyinatin ismul fa'il mun sabkar da ayoyi mubayyinatin masu bayyanar da hukumce hukumci ko masu bayyana ƙarya da gaskiya su rarrabe tsakankanin su imam nafi al-madani da imam ibn kasir al-makki da imam abu ja'far المدني ده إمام يعقوب الحضرمي ده إمام أبو عمرو ابن العلا البصري ده إمام شعبة آه راوينا عاصم الكوفي أنغانيكو آه ده ابن كثير المكي نغير مفديشي سنكرنتا آه مبينات آيوي أن أم بينا سو الله سبحانه وتعالى يا بينا سو كما النبي صلى الله عليه وسلم يا بينا سو كما سو إيماني ده سكي كراتو كما سو ما سو مبينا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ma nuzila ilaihim to Allah ce to wa masalan min alladhina khalaw min qablikum kenan mun bayyana misalin waɗanda sun ka gabace ku an gane ko kafirai da suka gabata da irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya da su Allah ce to wa mau'izatan lil muttaqin an gane ko da kuma mau'iza wa'azi lil muttaqin amma ga masu jin tsoron Allah dan wanda bai jin tsoron Allah ko an fada ba dauka zai yi ba masu taujihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo a safha ta 207 suke cewa kowace qira'a daga cikin waɗannan qira'o'i da mubayyinatin da mubayyanatin an yi taujihin su qira'a ta mubayyanatin kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce qad bayyana al-ayati ko ba karan bane kaga kenan nan al-ayat ta zama maf'ulun bihi shi ko qira'a mubayyinatin sun kace fa innaha ismul fa'il mubayyinat to kuma wannan wasfu ne lil kitabil mubin Allah ce wa kitabun mubin da littafi wanda yake bayyananne an gane ko sai zama to ismul fa'il bayyananne alqur'ani a zahiri shi ke kowa ya san shi ko kuma mubin alqur'ani littafi ne mai bayyanawa mai bayyana gaskiya da ƙarya ya bambanta su sai Allah subhanahu wata'ala ya ce Allahu nuru samawati wal ard wadan suka ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shine munawwir mai haskaka samai da kasai tabbas Allah shine ke haskaka su amma Allahu nuru samawati wal ard ba a kore ma Allah sifa ta haske sai dai yadda hasken na Allah yake wannan sai ka bar mishi sanin kaifiya an gane ko to Allah shine mai haskaka sammai da kasai kuma ba a kore sifa ta haske ga Allah subhanahu wataala don ba a ce Allah yana da duhu masalu nurihi misalin hasken Allah ka mishkatin an gane ko kamar wato kana iya cewa ai karamar taga ta alkuki kenan fiha misbah wadda a cikinta akwai almisbah wato shine fitila almisbahu fi zujaja waɗansu daga cikin malamai suka ce to wanga cikin ilimin balaga akwai tashbih a cikin tashbihul maqlub da an ka ce masalu nurihi misalin hasken Allah ka mishkatin kamun fitila ce sun ka ce to ai hasken Allah ya yi na fitila kina an juye shi ne waɗansu malamai suka ce a'a masalu nurihi nurihi yana koma ne zuwa ga mumini misalin hasken mumini don haka ba zancen hasken Allah ne ake yi ba mun gane ko ka miskatin fiha misbah kamar fitila ce wadda akwai wadda a cikin wata ƴar karamar taga miskat ita ce miskat wato ƴar karamar taga ko alkuki fiha misbah a cikin ta akwai misbah fitila al misbahu fi zujaja wannan fitilar tana cikin zujaja wato kana iya cewa karau ko kuka ce abin nan muke suna madubi kenan az-zujajatu to shi wannan karau din ka annaha kaukabun ka ce tauraro ne durriyun an gane ko daga ad-durratuna durra shine kamar ka ce lu'lu'i inji malaman zauri kidan yana haske kamar lu'lu'i durriyun alhamdulillah kaseera wanda kamar ana kaman tashi hadikullahu subhanahu ana kaman tashi da hasken shi kamar na lu'lu'i ne mun gane ko durriyun to idan muka duba anan imam abu amur ibn al'ala da kuma imam al-kisa'i sun karanta dirri'un an gane ko? dirri'un to sannan kuma shi kuma imamu shu'ba da hamza shu'ba rawi ne na asim al-kufi hamza kuma sun karanta durri'un kenan bambancin su da waccan kawai kasra ce an gane ko to sauran sun karanta durriyun waɗansu malamai daga cikin malamai na tafsiri sun tafi cewa duk ma'anar su ɗaya an gane ko ma'ana dai yana haske kamar hasken lu'ulu waɗansu suka ce a'a durriyun shine an ka danganta zuwa ga lu'ulu daga durrani shi kuma durri'un da dirri'un shine haske ne wanda yake daga dara'ani yana tunkuda domin idan haske yayi yawa zaka ga hasken ido yana tunkuda shi kuma yana tunkuda hasken ido kina in kana kallon shi hasken sai ya tunkuɗe wato hasken idonka yana ƙoƙarin ya rinjayi ido to sai Allah ce yuqadu min shajaratin mubaraka anan idan muka duba abin nan imam ibn kafir al-makki da imam abu ja'far al-madani da imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-hadrami al-basri sun zammi al-basri yani sun karanta wato yuqadu kinan sun karanta shi tawaqqadu tawaqqadu kinan ta tawaqqadu ne kinan tana hasuwa kinan to shi kuma imamu nafi' almadani da ibn amir al-dimashqi da kuma hafs rawi na asim sun karanta yuqadu yuqadu kuma ana hasa shi ana kunna mai wuta to tawakkadu kuma kina asalin shi ta tawakkadu ne tana hasuwa inda ita wuta in an hasa ta za ta yi za ta tashi mun gani ko yawwa to sauran sun karanta kuma abin nan tuƙadu kenan tuƙadu ba yuƙadu ba tuƙadu an hankalta ma ita wuta tuƙadu ana hasata ba sani kuma fahimta ba kenan yuƙadu kama an kawo zamiri ne wanda ke mabniyun lil maf'ul amma tafkirin fi'ilin an kai tuƙadu kuma abin nan shi ko tawakkadu ta tawakkadu na ta tafa'alu na an ka shahita on daya ban sani ko mun fahimta ba yawwa to malaman da suke taujihin wannan sun ka ce to anan wato abinda zai kamata hankalta ma ita wuta da an ka ce nar tunda akwai haske haske kuma yana tare da wuta tunda an ce yi ƙadu min shajaratin mubaraka wuta za a hankalta ba to kina an ce an hasa ta yi ƙadu an hasa ta tuƙadu an hasa ta duk da yake an yi tafkirin fi'il domin annaru mu'annas ne lafzi ya juzu ta'alisuhu wa tafkiruhu in an ce tawaqqadu to ta hasu ta tawaqqadu na an ka shafe guda ita ko wutar ta hasu an gane ko to kenan ka annaha kokabun durriyun yuqadu min shajaratin mubaraka an hasa wutar min shajaratin daga itanya mubaraka mai albarka an gane ko ita ce itanya ta zaitun zaitunatin wadda ta fito daga jinsin iccen zaitun la sharqiyatin wala gharbiyya baka cewa ita gabas take baka cewa ita yamma an gane ko sai da matutun da bata karkata nan ba bata karkata nan ba tana bada haske da kyau ko kuma itanyar wato hasken gabas bai bugunta da kyau na rana hasken yamma bai bugunta sai ta bada sinadari mai kyau Allah ce to ya kadu zaituha yudhi'u zaituha manta yana kusa da ya haskaka yayi kusa ya haskaka walau lam tamsasu narun ko da wuta bata shafe shi ba asalin mai ai bai yiwa ya bada haske sai wuta ta hadu da shi amma sai an ka ce yayi kusa saboda tsananin hasken shi kace maka ba an kunna bai wuta ne tunda an ce ya kadu yayi kusa kinan bai yi ba domin shi ka da muka ce in an kore shi ya tabbata in kuma an tabbatar da shi ya koru shi yasa nan ya kadu yana daga cikin siyahul mubalaga ya kadu zai tuha yubi'u ya kadu albarqu ya khatafu absarahum Allah ce nurun ala nur ko ba garan bane haske ne akan haske nurun ala nur ala rama haske ne akan haske kenan wani haske na iya zama saman wani kamar yadda wuta tana iya zama saman wata ko baka da bari wani da ya ga irin wannan a rubuta nurun ala nuru wata makaranta ce an kasawa nuru ala nuru da ya gani sai ce kai jama'a ko ga sunan wata makaranta nura ala nura yahdillahu li nurihi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga haskensa wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas Allah yana buga misalai ga mutane wallahu bi kulli shay'in alim Allah masanya ga dukkan komai wadansu sun tafi cewa ita wannan aya na farko in kana son ka ga taujihin abin da kadima cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 803 zuwa safha ta 800 da da ta 40 da shidda ɗari takwas da uku da ɗari takwas da shida da ɗari takwas da arba'in da ɗaya an gane ko yawwa sai kaga bayanan da malamai sun ka kawo mun gane ko wannan wasu na ganin misalin mumini ne an ka buga yadda haske yadda alqur'ani yake haskaka zuciyar mumini ina fata an fahimce ni haske ne wanda yake mai albarka kadiba cikin tafsir na ibnu jarir at-tabari da kamar ganu ba sai na abin nan ba kuma kadiba cikin أحاديث العقيدة في الصحيحين التي يوهم ظاهرها التعارض مستس da aka rubuta a ƙasar Saudiya a safha ta 296 na barka lahiya. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ce fi buyutin an gane ko mun ce akwai masu da buyutin da buyutin wanda ma'ana ba ta canza mun sha faɗar wannan. Fi buyutin a cikin waɗansu gidaje azinallahu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni an turfa'a a ɗaukaka yana an yarfa al-muslimu da kinan wa yuzkara an gane ku a ambata fiha a cikinta ismuhu sunan Allah waɗannan gidaje su ne masallatai wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada an gane ku to sai an ka karanta yusabbihu lahu masu yi ma Allah tasbihi fiha a cikin waɗannan gidajen yusabbihu lahu fiha masu yi Allah tasbihi imamu ibnu amir an gane ko ad-dimashqi da imamu shu'ba rawi na asim sun karanta yusabbahu lahu fiha to ya an ce yusabbihu lahu fiha masu yi Allah tasbihi a cikin ta ba kawo fa'ili ba bil ghudubi wal asal a safiya da marice ga fa'ilin nan rijalu mazaje ne la turhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wanda kasuwanci ko saye da sayarwa baya shagaltar da su daga ambaton Allah wa iqamis salati ba ce iqamatis salati ba an gane ko kina an cire wato ta'un wadda aslinta iqwamus salati ne to sai an ka shahe wawun an ka kawo ta'un ta zama to iwad anil harf al mahdhuf to nan kuma an shafe ta kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al maknun kenan dai ba ta shagaltar da su sai da sayarwa ba ya santu daga zikirin Allah ambaton Allah wa iqamis salati da kuma sallah duk da ke sallah tana cikin ambaton Allah ayi wa aqimis salata li zikri amma saboda zikirin ya bambanta wa ita'iz zakati kuma tijara kasuwanci bai shagaltar da su daga bada zakka ya khafuna yawman suna tsoron wani yini tataqallabu fihi alqulub wal absar wanda zukata suke jujjuyawa da gannai ko ido a cikin wannan yini mun gane ko to to in muka ɗauki kira'a yusabbihu lahu fiha abin nan ana yi ma Allah subhanahu wata'ala tasbihi to amma in muka ɗauki yusabbahu lahu fiha bil wuduwi wal asal to nan yusabbahu fi'li ne mabniyun lil majhul a qira'ata ibnu amir da shu'ba sai zamanto yusabbahu lahu shi lahu aljaru wal majrur muna ganewa aljaru wal majrur shine naibul fa'il kalima ta rijalun maf'ulun marfu'un ala annahu fa'ilun li fi'lin mahdhuf kenan shi rijalun a wagga qira'a matsayin fa'ilun ne li fi'lin mahdhuf yadullu alayhi al maqam ka anna sa'ilan sa'ala fa qala man alladhi yusabbihu lahu kamar an ce wani ne yake ma Allah tasbihi qala yusabbihu lahu rijalun to qira'a kuma yusabbihu lahu ana ba Allah tasbihi rijalun sai zaman to mi sai zaman to shine matsayin fa'il kamar haka ne da mutafiya to anan kafin mu je aya ta gaba shine cewa kalima ta rijal tana matsayin abin da malaman usulul fiqh suke kira mafhumul laqab suna in ya zamanto jamidi ne ba a yi ishtiqaqin ma'ana daga cikin shi kamar abin da yake murtajal to sai ya zamanto mi sai ya zamanto bai da mafhum yan abu a zo tare da shi ba a duka sai mafhum ana kiran shi mafhumul laqab shine adhaful mafahim kamar yanzu inda Allah subhanahu wataala ce Muhammadur Rasulullah kaga Muhammad alam ne ba an kalta ma asalin ma'anar shi bai dukan ma'ana na alam ne akwai wanda an ka sanya ma shi sai an ka ce Rasulullah manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to in mun kai aiki da mafhumul mukhalafa anan yanzu mafhumul laqab wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba manzon Allah bane kaga wanga yu'addi ila al-kufr tunda akwai annabawan Allah masu yawa to kaga nan kalima ta rijalun shin tana da mafhumi ko ba ta da mafhumi tunda gairi mushtaqqan ne kenan ba ta ba da ma'ana an gane ko in an ka ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son mi masu kyauta waɗanda ba su kyauta Allah yana son su bai son su to ta ina muka fahimci wannan ta al muhsinin saboda suna ne mushtaq to amma da rijalu mazaji ba a fahimta wani abu karkashin sifa tunda ba sifa bane sai malamai suka ce to shi mafhumul laqab yana da mafhumi bi shart an yu'awwala bi mushtaqqin ya zama to ana iya tawilin shi da sura wanda yake mushtaq da wannan ne waɗansu malamai suka ce to kenan mace bai ba a umurce ta zuwa masallaci ba to kuma sai an ka ce ai maza na an ka umurta to kuma shi ko kalma ta rijal ba a iya abin gaske sun ka ce a'a wuli bi mushtaqqin ar-rajulu laysa bi awra wal mar'atu awra shi namiji ba al'aura bane mace al'aura ce to shi yasa su mata ba a umurce su da zuwa masallaci ba da mafhumin wannan aya yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asad rijalun zuwan mata masallaci ba haramun bane amma ba a umurce su da shi ba كديبة كان أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أنا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي ورحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين سنن كديبة كان الإكليل في استنباط التنزيل نا إمام السيوطي شما يكاون بياني رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين تو أكرشي أبن ذا مكاو أكرشي وانا آية إن كديبة كان مجلة التدبر الصفحة 65 بيار أعدد انت واتو نترى suke cewa idan aka duba a safha ta 65 sun kawo wani bayani shine cewa sun ka ce yunakkarul musnadu ilaihi ana tankirin almusnadu ilaihi in an ce almusnadu ilaihi shine mubtada ana kawo shi na kira fi siyaqil isbati a cikin kuma siyaqin jumla ta wadda an ka tabbatar لأغراض سبب نصب نفوفي كنا في سياق النفي ما أقوي أغراض أما نسول في سياق الإثبات سبب الجملة دسكي سوسي مغارا كان تكينا كنا أنا كاو مسند إليه ما أنا أنا كاو مبتدا نكرا سبب رؤون سودر الله من هذا كتشنسو التعظيم أقوي جرم باشي ومن هذا كتشكي التكثير يويتاوا سنك تشي دكتشكي وشاهد هذه القائدة في كتاب الله تعالى كو عز وجل abin da ke tabbatar da wannan ka'ida a cikin littafin Allah inda qauluhu ta'ala inda Allah ce yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal rijalu sun kace quri'at bi bina'il fi'li lil fa'il an karanta ta bina'ul fi'li lil fa'il kenan yusabbihu lahu an gane ko to bil bina'i lil fa'il wal musnadu ilayhi nakiratun musnadu ilayhi nakira ma'ana wanda an ka danganta ma fi'ilin na an ce almusnad ilayhi ba dole ba sai mubtada har fa'il yana shiga ciki domin an ka ce yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar rijalun asnaddat asnadna at-tasbih ila ar-rijal muna gane da kyau to sun ka ce nakiratun fi siyaq al-isbat tun da rijalun nakira ne kuma cikin jumla ce sabita ba munfiya ba tabbatata li ifadati at-ta'dhim aidan saboda girmamawa sun kace Allah ce rijalun mazaje ne idaman wa idamun masu girma inda rabbihim a wajen Allah ina fata an fahimce ni yawa to wannan shine abin da kamata mu fahimta karkashin wannan aya wallahu ta'ala a'lam sai Allah subhanahu wa ta'ala ce li yajziyahumullahu ahsana ma amilu dan saboda Allah ya sakanka musu mafi kyawun abinda sun ka aikata an gane ko kina Allah zai sakan ka musu yan an ce mafi kyawun abinda sun ka aikata to wani mai kyawun wa shi ma Allah zai sakan ka musu tunda wala yazlimu rabbuka ahada an gane ko kuma ya ce wa inna lam wafuhum nasibahum ghayra manqus ba wai sai abinda an mafi kyawu wanda sun ka aikata ba ko kuma za a kyautata za a saka musu da mafi kyawun abinda sun ka aikata shine tauhidi sai zaman to dama in tauhidi akwai shi to duk abin da ya biyo baya za a saka ka akan shi wa yazidahum min fadli kuma Allah ya kara musu daga cikin falalarsa alhamdulillah kaseera yahdikumullahu wa yuslih balakum wa yazidahum bai ce wa yazidahunna ba saboda an yi taglibi janibin zukuri ala janibin inas Allah zai kara musu maza da mata kenan wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana arzita wanda ya so ba tare da hisabi ba ko ba garan bane cikin suratu maryam ali imran qissan maryam inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab innana nan kuma wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab can bayan wannan bighairi hisab hunalika da'a zakariya rabba nan kuma والذين كفروا أعمالهم to ai da akwai tujur qira'at a cikin ta 40 ce amma bayyuwa a samu kai ga abin da ake bukata sai an dauko ta abin nan ta 40 sai an koma ta 39 Allah ya ce to mi walladina kafaru su waɗanda na kafirta a amaluhum kenan misalin ayyukansu kasarabin kamar kawalwal nuwa ce inji malaman zaudi kawalwal nuwa shi ne ake cema ruwan wawa an san ruwan wawa idan ana rana sai ka tsinka wani abu kamar ruwa in ka zo kuma ba ruwa bane shi ake cema kawalwal nuwa kasarabin biqi'atin biqi'atin ga hokon daji an gane ko kuma ce ga hoko yahsabuhu dham'anu ma'an mai kijin kishira sai sa tsammanin ruwa ne an gane ko wanda mun faɗa imam asim al-kufi da hamza al-kufi da ibnu amir al-dimashqi da abu ja'far al-madani sun karanta yahsabuhu sauran sun karanta yahsibuhu an gane ko su ne imamu nafi da ibnu kathir da abu amr da imamu al-kisa'i da imamu yaqub da imamu khalaf bai canza ma'ana yahsabuhu dham'anu ma'an ko yahsibuhu dham'anu ma'an mai jin kishirwa sai ya sa tsammanin mi ruwa ne dham'an mai jin kishirwa mace sai a ce zom'a ba a ce zom'ana a larabci ingantacci an gane ko amma malaman majmu al alƙa'ida sun ce ana iya faɗa mai jin kishirwa yana son tsammanin ruwa ne hatta idza ja'ahu sai da yazo mishi lam yajidhu shay'an sai zama to bai iske komai ba ma'ana kafirai sun yi aiki suna sa tsammanin ma kiyamin ma sai ta musu kyau to sai su zo su iske ina lamari ya ɓaci wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun wa wajada allaha inda sai su samu Allah a wannan wurin kenan kiyama fa waffahu hisabahu sai Allah ya cika mishi hisabin shi wallahu sari'ul hisab Allah kuma mai gogawa hisabi da muna ganewa ko yawwa to in mun duba kuma fa waffahu ga masu yin imala to aya ta gaban da akwai tujur qira'at sai Allah ce au kagulumatin au wanda kana iya dokar ta litanwi'i ma'ana bayan Allah ya bada misalin a amaluhum kasarabin au ka zulmati ka ɗauki wannan misali ko wannan waɗansu malamai suka ce au bi ma'anar wawu wa ka zulmatin kuma ga wani ƙarin misali na biyu ko kuma yadda sha'anin aikin kafirai yake ka zulmatin kamar wato duhu ne an gane ko yawwa au ka zulmatin fi baharin a cikin kogi lujjiyin mai tsananin zurfi shine lujjiyin an gane ko lujjiyin asalin shi lujjiyun ne saboda lajja abin nan lujji allujju shi ne wato abin da yake lajja shi ne abin da an nuta an gane ko lujjiyin asalin shi da ya'un ne daga lajja ne an gane ko wato zurfi kenan hasibatu falamma ra'atu hasibatu lujjatan wa kashafat an saqiha lujjiyin wanda adda tsananin zurfi yaghshahu mawjun an gane ko yaghshahu mawjun kamar taguwar ruwa ko tozon ruwa ya ruho mishi min fawqihi mawjun kuma saman shi akwai wata taguwar ruwa ko tozon ruwa min fawqihi sahabun kuma saman shi akwai girgiji kaga kenan duhun yayi yawa tun da taguwar wannan ya nuna cewa ashe taguwar ruwa da muke gani yana yiwa wata akwai wata saman wata akwai wata saman wata to sai Allah subhanahu wata'ala ce zulumatun ba'daha fawqa ba'd duhu ne wani na saman wani mun gari ko duhu ne wani na saman wani wannan ita ce qira'a ta abin nan min fawqihi sahabun zulumatun to idan muka duba imam al-bazzi wanda rawi ne na ibnu kasir an gane ko ya karanta kenan ya karanta sahabu an gane ko sahabu da an ka ce min fauƙihi sahabun shi ya karanta sahabu ya yi wato raf'a an gane ko sai kenan sahabu zulumatin kinan sai zaman to min fauqihi saman shi sahabu zulumatin kina akwai duhun girgije an yi idafa zulumatu zuwa gami zuwa ga sahab ba sani kun fahimta ba girgije ne mai duhu amma sai an kai idafa shi kamar yadda aka ce wala darul akhirati asalin shi wa darul akhiratu ne ba sani kun fahimta ba yawwa shi kuma imamu bazdi imamu kumbul afwan shi kuma kumbul shi ma rawi ne na ibnu kasir al-makki ya karanta min fawqihi sahabun yayi tanwini an gane ko sai ya karanta zulumatin kaga da yace mi da yace sahabun ba sahabu ya karanta ba wadda zama guda sai ce zulumatin ba a zuwa fauka ba sauran kuna sun karanta sahabun kuma zulumatun ba a zuwa fauka ba to ya za mu yi taujihin waɗannan karawo'in misali ba a fannin larabci tun da abin nan sai suka ce to kenan idan muka ɗauki sahabu muka yi jar na zulumatin kenan sai zama to an yi idafar sahabu zuwa ga zulmat sahabu zulmatin sun ka ce imma lil bayani kenan don a yi bayanin wani irin girgije ne ko kuma imma min idafati as-sababi ilal musabbib ko ko a danganta abu zuwa ga abin da ya haifar da shi tunda ita zulmatu kim ya haifar da ita sahab an gane ko to kenan sai an ka ce sahabu zulumatin kina asalin shi ita as-sahab al-musabbib lil-zulumat kamar da ake cewa sahabu matsarin ko sahabu rahmatin an gane ko yawwa kina sai zamanto min idafati abin nan al-sabab ila al-musabbib to in mun ka dauki qira'a kuma to wagga qira'a ta sahabu zulumatin ita ce qira'a ta Imam al-Bazzi in mun ka ɗauki ƙira'a min fauƙihi sahabun an gane ko min fauƙihi sahabun sai muka karanta sahabun shi ne sahabu zulmatin to in mun ka ɗauki sahabun mun kai tanwini sai kuma mun kai jarri zulmatin sai da mantona malaman na hausun ka ce kenan badalila domin idan an ka ce sahabun sai an ka ce mi zulumatin sai da manto badalila na zulumatin al'ula in tabe tun da can da an ka fara magana sai an ka ce mi auka zulumatin fi bahadin lujiyin to da an ka ce min fauqihi sahabun sai an ka ce zulumatin ba'dha fawqa ba'd kenan shi yanzu yayi intiqali ya koma badali na zulumatin ta farko mun gane da kyau su ko qira'ata min fauqihi sahabun zulumatun ba'dha fawqa ba'd ko ba haka ba sai sun ka ce to shi zulumatun kinnan za a dauke shi khabaru mubtada'in mahdhuf kenan taqdiruhu hiya zulumatun ko ko huwa zulumatun ba'daha fawqa ba'd kenan misalin yadda abin shike bayan an ce min fuqihi min fuqihi mawdu min fuqihi sahab sai an kace hiya zulmatun ba'dha fawqa ba'd an ka baka labarin yadda sha'anin ta ya kasance almuhimmu dai duhu ne saman duhu sai Allah ce idza akhraja yadahu lam yakad yaraha ko idan ya fitar da hannun shi ai ba zai kusa ya ganci ba to da yace lam yakad yaraha yayi ni yayi nafi ya kore lam yakad yaraha bai kusa ya ganta kidan bai ganin ta an gane ko zama mun kace shi fi'ili na kada in an kore shi ya tabbata in an tabbatar da shi ya koru fa zabahuha sai ce mi wa ma kadu yaf'aluna kiran zabahuha sun yanke ta amma da yace lam yakad yaraha bai kusa ya ganta ai lam yaraha bai gane ta ba sai ce mi wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran duk wanda Allah bai sanya mishi haske ba fa ma lahu min nur bai da haske muna gane ko fa ma lahu min nur bai da haske Allah bai baka haske babu inda zaka tsaya duniya ka samu haske mun gane wannan da kyau ko to wannan aya tana bada misalin aikin kafiri ne in ka diba cikin bahas na hay'atul ijaz wal ilmi fil qur'ani was sunna da sun kazo karshen wannan aya suka nuna alqur'ani ya nuna akwai duhu cikin teku to wato idan muka dubi hasken rana abin da aka ce ma rainbow ko arkansiel an gane ko in rana ta ta sake shi za ka ga wani abu da wanda aka ce ma mi ake ce mishi da hausa gajimari bayan shi akwai wani abu bayan gajimari bakan gizo yawwa to waɗannan abubuwan za ka ga suna da launi kala daban-daban kuna ganin shi ko akwai tsanwa akwai ɗorowa akwai wane ne akwai wane ne muna ganewa da shuɗi to wannan abin ashe hasken rana in ya bugi girgije launin da ruwa yake ɗauka shi ne ke bayyana a kan shi muna ganewa to haka cikin teku hasken rana in ya sabka in kana tahiya yadda ka gane su haka ga haka ne suke jere a cikin ruwa kana tahiya na kana wuce wanga duhu na karuwa sun kai mataki guda shidda sai ka kai can kasa inda zaka kai ga duhu gaba daya shi yasa qur'ani ya faɗi su bulumatun ba'dhu ha fawqa ba'd mun ji wannan da kyau dai kenan abu na biyu wanda za mu kawo shi ne a cikin littafin majallatu tadabbur har yanzu a safha adadi na tara a safha ta 63 zuwa safha ta 64 sai sun kace abin nan almusnadu ilaihi fil jumla almusnadu ilaihi an kace almusnadu ilaihi shine abinda an ka danganta ba wani abu ko mubtada ko kuma fa'ili fil jumlatil ismiya amma cikin jumla ismiya to kina ya zamanto mubtada la yakunu illa mu'arrafan bayyuwa ya zamanto sai an yi ta'arifin sa aw mukhassasan ko ko an yi takhsisin sa kenan ko ya zamanto yana da alif wal lam ko ya zamanto mukhassas ne bi sifa sun kace li annahu mahkumun alaihi domin shi mahkumun alaihi ai mai hukunci in nace muhammadun jalisun ai asnatul julus ila Muhammad kun gane ko sun kace to kenan mahkumun alaihi kenan shi mubtada suna ne mahkumun alaihi an yi mai hukunci hakamtu alaihi bil julus misali a cikin wannan jumla da kawo sun kace wala yuhkamu ala majhuli shi ko abin da yake majhuli ba a mishi ba a mishi hukunci amma yana so a yi hukunci mai kyau fa dan in ba hukunci mai kyau za a yi ba dai ana yin hukunci har da abin majhuli an kace al hukmu ala shay'i juz'un min tasawwurihi inda malaman usul fiqh sun ka ce wa shahidu hadhihi alqaida fi kitabillahi abinda zai bada shaida a cikin a cikin littafin Allah ga wannan kaida ta balaga fi kitabillahi azza wa jalla sun ka ce fi kitabillahi azza wa jalla al-admu shine al-admu in an ce al-admu shine wato rashi kuma shine al-admu ba rashi kuma shine al-admu ba sun ka ce to ga fasara ai innaka kai lan tajid al-musnad ilayhi ba za ka taba samun musnad ilayhi ba ko fa'il ko mubtada fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah illa mu'arrafan sai ya zo da ma'rifa aw mukhassasan ko kuma to an yi takhsisin shi da sifa sun cika ce fa in urida alayka in an ka bijiro maka nahwu qawlihi ta'ala irin fadar Allah subhanahu wa ta'ala zulumatun ba'daha fawqa ba'din ko ba ka dan bane ala qira'ati zulumatun birraf'i kira'a da tace zulumatun ba'dha fawqa ba'd ba wacce wanda ta idafa ba tace zulumat sahabu zulumat abin nan sahabu zulumatin as-sahabu zulumat kiran kaga an yi idafa nan babu abin nan sahabu zulumati an gane ko shi ko wanda aka ce zulumatin ba'dha fawqa ba'd ayi badali amma wanda qira'a ta jamhur ta karanta zulumatun ba'dha fawqa ba'd sun kace bi raf'il musnad ilayhi wa hiya nakira tunda zulumatun yana matsayin mubtada shine al musnad ilayhi wa huwa nakira kuma yazo nakira fal jawabu sun kace to in an ka maka irin wannan an ce zulumatun ba'dha fawqa ba'd kaga ba'dha fawqa ba'd gashi ya zamanto nakira ne musnadun ilayhi mubtada kuma ba a yi ta'arifinsa ba kuma ba a yi taktishinsa ba sai sun kace fal jawabu annahu mukhassasun bi wasfin muqaddar da shi zulmatun mukhassasun ne an yi mishi taktishin shi bi wasfin muqaddar da sifa da za a kaddara asalin magana zulumatun kasiratun ba'daha fawqa ba'd wal muqaddaru fi manzi fi man fi wal muqaddaru fi fi manzilatin fi manzilat fi manzilatin wa kuwatil malfuz shi al-muqaddar abinda za a kaddara wani lokaci yana cikin karfin abinda mi an ka ambata tunda in dole ma'ana ba ta cika sai an kaddara shi sai ayi sai an kaddara shi amma idan mun ka dauki ala qira'ati sahabu zulumatin yakunu al-musnadu ilayhi ba'daha mu'arrafan bil idafati ila ad-damir ko ba karan bane kiran yanzu in mun ka ce sahabu zulumatin an gane ko yakunu al-musnadu ilayhi al-musnadu ilayhi shine ba'dha mu'arrafan bil idafa an yi mishi idafa ko ila dhamiri zuwa ga dhamiri tunda ba'dha fawqa ba'din ba'dha hadin na ai idafa ce kidan mu'arrafun bi al idafa sun ka ce kuma wa in urida alaika in an ka kawo maka wani kuma wata shubha qauluhu ta'ala an ka ce cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله على قراءة يسبح قراءة ابن عامر ده شعبة كنن تند سون كرنتا يسبح له تو أي رجال yana nan matsayin na kira a wannan kira'a ba fa'ili ba a waccan kira'a ta jumhur yusabbihu lahu fiha to rijalun musnadun ilayhi shi rijalun musnadun ilayhi na ma'ana shine mubtada nakiratun kuma yazo nakira fal jawabu jawabi annahu mukhassasun bil wasfi ba'dahu an yi taksisin shi da sifa wato bayan shi wahiyar jumlatu la tulhihim tijaratun kenan rijalun ghayra mulhina ne bi tijarati sai zaman to kenan an yi taksisin shi bil wasfi dan haka ne ba a samun al musnadu ilayhi ko mubtada ko fa'il an gane ko sai mi sai ya zama to ko ba mu'arrafun bil idafa mu'arraf imma mu'arrafun bil idafa wa imma mu'arrafun bil alif wal lam أو مخصص بصفة صفة ملفوظة أو مقدرة كما قراءة رجال لا تلهيهم تجارة أي شيء مسئن فائلي شما فائلي أي مسند إليه رجال لا تلهيهم سير من لا تلهيهم أي شيء مسئن صفة نيغريش تقول من أكيش مسند إليه القراءة الجمهور تند مسند إليه أما فائل أسند التصبيح إليه masani kuma fahimta ba to madalla kinan da haka wannan ka'ida ta balaga tana nan a matsayin ta tabbaci to yan uwa nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai darasin mu wato na gaba idan Allah ya so ya kaddara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh